بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata bakwai ga watan rabi'il awwal ko dai takwas bakwai ga watan rabi'il awwal shekara ta 1436 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da 29 ga watan 12 shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan sura mai albarka na suratu tauba darasi na shida da yake zuwa daga wannan masallaci mai albarka na sheikh ja'afar mahmud adam da ke sabuwar gandu rahimahullahu ta'ala za mu tashi ne aya ta talatin da bakwai a satin da ya wuce mun tsaya aya ta talatin da shida inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharan fi kitabillah yau kuma za mu ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufri ina jin nan za mu tashi ko bismillah wa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين Allah ya ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufr lallai jinkiri annasi'u ana nufin wato at-ta'khir shi yasa ake cewa annasi'u fil bai jinkiri a cikin kasuwanci shine annasi'u fil bai bi ma'ana at-ta'khir fil bai lallai jinkiri da su kafirai suke zan yi bayanin mai zinkirin da suke din insha Allah jinkirta watanni ne na ubangiji suke yi waɗanda Allah ya haramta a yi yaƙi a ciki ko a yi wani abu a ciki sai su jinkirta su gabatar su jinkirta to Allah ya ce wannan ƙari ne ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yana batar da waɗanda suka kafirta wanda suka kafirta suna bata da shi a kira'ar hamza wal kisa'i da imamu habs yudallu kamar yadda malin karanta yanzu zuyyina lahum su'u amalihim fasarar yudallu din an ƙayata musu munanan ayyukansu sai suke aikatawa sai suke bata da wannan a kira'ar yaqub بضم الياء وكسر وكسر الضاد يضل أمامكم يضل wannan kira'a ta yaqub kenan kuma ita ce kira'ar alhassan da mujahid wasu malaman kuma sun karanta bi fathil ya wa kasri dad yadillu kenan a wannan lafazin kadai yana da mai kira'a uku ko dai yudallu bihi alladhina kafaru ɗaya kenan ko kuma yudillu bihi alladhina kafaru biyu ke kenan ko kuma me yadillu bihi alladhina kafaru yudallu yudillu yadillu yuhillunahu aman suna halatta wannan jinkiri din aman shekara guda yuhillunahu almuwata'atu almuwafaqatu dan su dace da iddata ma harrama Allah adadin watannin da Allah ya haramta su ma din a ce sun haramta irin wannan zan yi bayani duk ku rike da fasar babu wani wata da za su halatta a cikin wata mai da wanda Allah ya haramta a cikin watannin da Allah ya haramta kamar yadda muka yi bayani a satin da ya wuce to sai su halatta yin ayyukansu a ciki to a maimakon tun da sun halatta abinda Allah ya haramta guda ɗaya ko to sai su je kuma su a su haramta ɗaya in sun halatta ɗaya sai su haramta ɗaya in sun haramta ɗaya sai su halatta ɗaya don dai ya zama dai an yi kan kan kan wai kai ya zama kar a ce sun saba wa abin da Allah ya faɗa idan sun halatta wata guda sai su haramta ɗaya idan sun haramta wata guda sai su halatta ɗaya ولم يحرم شهرا من الحلال إلا أحل مكانه شهرا من الحرام لئلا يكون الحرام أكثر من أربعة أشهر dan kada ya zamanto haram din ya zama sama da wata hudu ya wuce wanda Allah ya haramta kenan fa yuhillu ma harrama Allah sai su halatta abinda Allah ya haramta zuyyina lahum su'u amalihim an kayata musu munanan ayyukansu abdullahi abu zai ce zayyana lahum shaitanu a amalahum kenan shaitan ya zayyana wa kafirai munanan ayyukansu wallahu la yahdi alqawmal kafirin lalle Allah baya shirye da mutanen da suke wato kafirai kalmar annasi'u kamar yadda na faɗa tana nufin jinkiri shine at-ta'khir at-ta'khir larabawa sukan ce an Allahu fi ajalihi ana nufin akhara Allahu lahu ajalahu tasrifin kalmar annasi'u din an Allahu lahu fi ajalihi ai akhara Allahu lahu ajalahu Allah ya jinkirta masa ya bashi nisan kwana suna faɗin haka wasu malaman suka ce a kalmar annasi'u daga annisiyanu ne bi ma'anar mansiyu kenan kenan nan sai zama bi ma'anar matruk al-matruk wa ma'anar nasi'u at-tarku anan me ake nufi anan shine haramta a jinkirta haramta wani wata zuwa ga wani wata din misali idan an haramta muharram ne Allah ya haramta muharram to su din sai su ki haramta muharram din haramcin na muharram din sai su ɗauke shi sai su ɗora shi akan safar ina fatan kuna fahimta kun ga sun jinkirtar da taharim din kenan sun jinkirtar da me da wannan taharim haramci din waɗanne watanni ne masu alfarma da muka faɗa da suka gabata na'am watannin da muka ce masu alfarma guda hudu din nan in daɗa ba da wata rajab watanni masu alfarma zalka'ada rajab zalka'ada zilhijja muharram har muka ce uku a jere ɗaya a ware wane ne a jere ka ce zulka'ada zulhajji al-muharram ko kaga wannan mutawaliyat sai kuma me rajab wa rajab mudhar alladhi bayna jumada wa sha'ban to jama'a waɗannan su ne waɗannan watanni masu ina so ku fahimce su don kun fahimce su sai ku fahimci bayani na waɗannan su ne watanni masu alfarma da Allah ya haramta a yaƙi a yi faɗa a yi kaza kaza a ciki suna da alfarma ya kamata duk wanda yake bin dokar Allah ko ya kiyaye wannan watanni guda hudu ne to idan sun zo wannan haramcin waɗannan watanni da aka yi specifying aka ce da rajab da muharram da zulqada da zulhijja mai kun su tsaya akan haramcin da Allah ya akan su din a'a su sai su halatta su su yi abin da suke so a ciki abin da Allah ya ce kar a yi a ciki din sai su yi to amma sai su rama sai su biya kun gane sai su biya a cikin wasu watannin waɗanda ba wannan ba kaga kamar Allah ya ce ai wannan sai suka ce a nu ba za mu yi wannan ba in ma ba mu yi wannan ba za mu yi wancan ne shine ta'khiru tahrim shahrin ila shahrin akhar innama an-nasi'u ziyadatun fil kufri shine Allah ce wannan abin da suke jinkirin to wannan ƙari ne wato a cikin kafircin su larabawa suna da aqidar cewa wato akwai girmama wata suna da aƙida na girmama wata ta'azimu al-ashhurul hurum musamman watannin nan masu alfarma ababe ne na girmamawa wannan kuma sun samo asali ne tun daga milla annabi ibrahim alaihi salam abul anbiya yawanci rayuwar larabawa suna yi ne a cikin farauta galibin rayuwarsu shekarunsu watanninsu duk suna cikin farauta suna daji a je a yi wa farauta a kashe dabbobi a dawo a ci nama da kuma kai farmaki da yaƙi da fada to kenan da aka ce watanni masu alfarma me aka hana kada a je a yi farauta kada a je a yi yaƙi a ciki to kuma yawan yawan rayuwarsu suna farauta suna yaƙi to ga wasu watanni kuma shari'a ta ware ta ce masu alfarma ne to sai wannan din yake musu wahala a ce su yi wata uku a jere ba sa zuwa su yi wannan ayyukan nasu suka saba suna yi kai gaskiya wannan ya kuntata musu ana iya yana iya faruwa ma wasu larabawan su je su tsokalo yaƙi a cikin waɗannan watannin su je su tsokalo yaƙi kuma alhali in a musulunci ne Allah ya haramta a yi mai a yaƙi a cikin waɗannan watanni ɗin sai ce kai gaskiya mu ba za mu ƙi yin faɗa a wannan watannin ba ba za mu ƙi yin yaƙi a wannan watannin ba abin ya fara fito muku fili ko Allah ya ce kada a yi faɗa a cikin waɗannan watannin to su kuma sun je sun jangalo yaƙi a cikin watannin to dokar Allah ne kada a yi yaƙi a ciki su kuma zai ce gaskiya ba za su iya ƙin yan yaƙi ba to wannan ƙin yin yakin sai su yi yakin sai su ce to bari mu wannan alfarmar sai mu ɗauke ta daga nan mu kai ta wata na gaba to shine annasi'u din akharu tarima zalika shahr ila shahrin akhar kenan to ya za a yi abin kenan bari buga muku misali haramcin al-muharram sai su ɗauke shi su mai da shi safar haramcin al-muharram sai su mai da shi safar almuharram su ta barnansu su ta duk abin da za su yi amma safar sai sai shi ne wata mai mai alfarma to shi ma zai iya yiwa watakila yanayi ya sa safar din ma bai zai yi su mai da shi mai alfarma ba sai su ce kai mu ɗauke mu ɗauke haramcin safar din mu kai shi na gaba mu kai shi rabi'il awwal sai su jinkinta shi zuwa rabi kaga ta'khiru tahrimi shahrin ba'da shahr wannan shine ake ce da shi annasi'u to wannan aikin da suke yi na canja hukuncin Allah na jinkirta wannan haramcin su dauke shi daga wata kaza zuwa kaza shine annasi'u jama'a ina kokarin fassara mana ma'anan annasi'u din ne da Allah ya ce ziyadatun fil kufri malam sai su yi ta yin haka har abin ya rinka rauce can sai ma ya juya su ɗauke wannan haramcin su tura can gaba su tura su tura sai abin sai ya sake juyawa subhanallah to kaga wannan ai gaba ɗaya sun canja abin da Allah ya faɗa ne hadisi ya tabbata kamar da maza Allah ya faɗa Abi Bakar ta ruwaito sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya masa Abi Bakar Allah ya yarda da shi yace annabi ya ce inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal arda lalle jama'a zamani ya juya ko yana juyawa kamar yadda yake kamar yadda Allah ya halicci sammai da ƙasai as-sanatu isna ashara shahran shekara guda dai wata sha biyu ne daga nan ne aka samu cewa lalle wata sha biyu shine cikin shekara a wurin turawa ma haka ne ko to sai a gaya musu su je su nemo a ina suka samu asalin shekara wata sha biyu ne wani arnin ne ya fara faɗa a duniya a gaya mana shi musulunci ne kenan ya ce wata shekara wata nawa ne sha biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ce minha arba'atun hurum a cikin shekarar nan ko cikin watannin shekara akwai watanni guda hudu salafin mutawaliyat guda uku a jere suke kamar yadda muka yi bayani zulqa'ida muharram da zulhajji ai zulqa'ida zulhajji da muharram sai kuma rajab mudar alladhi baina jumada wa shaban manzo Allah yana musu wannan bayani yace ayyu shaharin hadha ya jama'a wannan watan wane wata ne wanda nake muku wannan bayani sabai kwarjini da jin tunanin annabi zai ambace shi da sunan wani wata ba wanda suka sani ba sai ba su iya ba da ansa ba sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lamu suka ce Allah da manzansu suka sani ba sani ba annabi ya yi shiru su ba su ba da ansa ba manzan Allah bai ba da ansa ba suka ce fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismi annabi yayi shiru har sai da muka yi zaton annabi zai kira wannan wata da wani sunan da ba nasa da muka sani ba manzo Allah ce alaysa zulhijja wannan watan ba watan zulhajj bane alaysa zulhajj ko alhijja kuma dama a watan zulhajj din ne kulna bala suka ce eh ya manzon Allah watan zulhajj ne wannan sai sake wata tambaya ce ayyu baladin haza a wani gari muke yanzu wannan garin mai sunan shi suka ce Allahu wa rasulu alam Allah da manzansa su suka fi kowa sani annabi ya shiru bai ce komai ba suka ce hatta zananna annahu sai samihi bi ghairi ismihi ko annabi zai gaya wa wannan gari wani suna ne da ba nashi ba manzo Allah ya ce alaysa baladul haram nan ba gari ne mai alfarma garin makka ba suka ce eh kware ku ya manzo Allah sai annabi ya ce fa ayyu yawmin hadha to yau kuma wace rana ce wannan suka sake cewa to Allah wa rasulu alam Allah shi ya barwa kansa sani fa sakata annabi ya shiru har sai da muka zaci cewa zai faɗi wani sunan wanda ba nashi ba manzo Allah shi alaysa yawmun nahr yau ba ranar sallah bane ne kenan wannan bayanin ranar sallah ya yi shi kuma kun ji a ina ya yi shi kuma kun ji a wace shekara ne kuma kun ji a wani wata ne suka ce eh kwarai kuwa to annabi ce to ga sako fa inna dima'akum wa amwalakum lallai jinin ku a tsakanin ku ku ji da kyau zubar da jini jinin ku duk mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya zubar da jinin dan uwan shi fa jinin ku wa amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum da mutuncinku jini dukiya mutunci alaikum haram a tsakaninku haram ne kan wani ya zubar da jinin wani ko reza ne sa yanki wani ya zubar da jinin haram ballantana ya sa wuka yanke shi ballantana ya dauki bindiga ya harbe shi in dai annaba ake bi to annabi ya hana zubar da jini in ma ya yi hukuncin kisa wa yake kashe shi alkali ne yake kashe shi alkali shi zai ce wane ya yi hukuncinsa a kashe shi sai a je a cike takardu sannan a kashe shi har inda ake shari'a musulunci haka ake ɗaiɗaikun mutane ba su da 'yanci sai suka ce junansu amma lokaci ya yanzu mutum zai shiga gidanka ya same ka idan ne kai sa wuka ya maka yankan rago subhanallah ko akwai ko tunkiya ko bujimi ai akwai tausayi ake yanka su amma dan Allah ya halatta mana ne amma mutum ka kwantar da mutum ka yanka shi yankan rabu fa inna dima'akum haramun alaikum jinin ku haram ne dukiya kawani ya ci kudin wani fa mutunci kawani ya zubar da mutuncin wani ka hurmati yawmikum hadha kamar haramcin wannan rana kun ga yau ranar sallah ne ba a faɗa ba a kaza ba a kaza fi baladikum hadha wannan gari na makka gari ne mai alfarma ba a yaki ba a faɗa ciki shi yasa aka ce da shi baladul haram fi shahrikum hadha a wannan wata naku zulhajji kaga ya zama wata mai alfarma kenan manzo Allah ya ce wasatalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum da sannu za ku gamu da ubangijinku kuma wallahi Allah zai tambaye ku akan dukkan ayyukan da kuke aikatawa ala fala tarji'u ba'di dullala ku saurara kada fa a bayana ku dawo batattu fa yadribu ba'dukum riqaba ba'd sashin ku yana saran kafadar sashi kuna kashe junanku ka ku yi haka ba ألا كسورة ليبلغ الشاهد الغائب وند يكينا يجيا ووند بايانا فلعل بعض من يبلغه أن يكون أو له من بعض من سمعه لعل وني وند لابارن زي جمعي daga baya sai ya fi kiyayewa sama da wanda ya ji yanzu anan ala ku saurara hal ballaghtu jama'a na isan muku da sakon Allah هل بلغت نائسر هل بلغت نائسر da sakon Allah suna cewa ka isar ka isar yana ce Allah mufashad Allah mufashad Allah mufashad ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida haka annabi yayi kuma ya isar da sako kuma bai bar komai ba wannan canjin shekarun ai wannan canjin watannin da suke malam malamai suka ce har ya kai su ga idan abin ya juya ya juya sai su zo suna aikin hajji ma ba ma a watan zulhajjin ba ka gane watan zulhajji ai wata ne mai alfarma ba an san anan ake hajji ba to saboda sun caccanja wato mana dispositionin din zaman watannin alfarmar da matsayin da Allah ya ajiye watannin to wasu shekara in su sai su yi aikin hajji ma ba wai a zulhajji ba kaga wannan ba daidai bane har ma a wata riwaya aka ce ta kai wani lokacin suna yin haji sau biyu a shekara daya saboda sun caccanje yanayin watannin kaga wannan ba daidai bane aka ce sai su yi haji guda biyu a cikin zulhaji sannan haji guda biyu a cikin almuharram saboda sun lalata tsarin watannin wannan hadisin imam bukhari ne ya rawaito shi da mu karanta to wannan jama'a shine ma'ana innaman nasi'u ziyadatun fil kufri an fahimci wannan to mu je malam ba sauta يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل wannan aya ta sauka ne akan yakin tabuka Allah ya zaburar cewa a fita yaki yakin tabuk Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ko waɗanda kuka yi imani malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi wai me ke damun ku wai me me ya shafe ku me ya same ku idan an ce ku fito fi sabilillah ku zo ku yaƙi saboda Allah isaqaltum ila al-ard sai ku yi nauyi me isaqaltum ku yi nauyi sai ku ki fita me yasa kamar faɗa Allah yake musu ba daidai bane idan an ce a fito a tafi yaƙi ku rinka makalewa kar ku yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yayin da ya dawo daga ta'ifa wa ma adrakum ma ta'if kuma kun san ta'if inda ya je da'awa ya je karantarwa suka jajjefe shi suka fasa masa kai suka masa rauni jina-jina aka masa abinda ake cewa jina-jina wallahi aka yi haka aka yi wa annabi yanzu Allah yana dawowa kuma sai umarni ya ce to maza maza a shirya za a tafi jihadi za a yaƙi rumawa malam wannan lokaci lokaci ne da mutane suke cikin kunci ga talauci ga yunwa ga wahala ga zafin rana shiddatun min al-hur yayan itace sun nuna ga kuma inuwa tana nan da daɗin amfanuwa ana son inuwa a lokacin amma na bai cikar a zauna inuwa na a fita a tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa dabi'a sa duk lokacin da zai fita yaki to sai ya yi badda bami sai ya badda sau idan garin da zai je yaki ta gabar ne kun fahimce ni to ba zai fita ta gabar din ba sai ya yamma saboda munafukai da kafirai za su bi shi sai su dauka yi a ce ai yayi yamma yau sai yayi nisa sai ya canja hanya sai ya dawo jama'a wannan matsala ta canja hanya tana da amfani ka ɗauke ta a rayuwarka za ta yi maka amfani haka za ka ganta kamar ba wani abu ne amma yana da amfani na hakika ba ma wannan ba ko a security ma a zamanance wannan wani abu ne mai zaman kansa wato na musamman canja hanya ba ai kwarai kuwa kar ka yadda to shi kenan karka yadda ya zama a gidanka kullum hanyar fitarka kana tafiya kasuwarka ko sana'arka an gane ta nan kake tafiya su ganka ta inda ba sa tsammani lalle kai ya zama kullum ta nan kake bi lalle ya zama kana canjawa sai dai in kuma ba yanda za ka yi ka canja din akwai wurin da ba zai canji ba amma dai ka yi iya kokarin ka bayan canja hanya akwai canja kama kullum dogon riga ce a kanka da fara hula kakai haka za su neme ka wata ran za a turo wanda bai san ka ba ce neme ka wata rana zuba musu bakar riga ka saka jar hula ba shi kaga muni ya isa ja da baki kenan dan an zo an ce za gan shi da farar riga da farar hula to in an zo an game wannan ba kai bane wallahi muhimmin jiddan kullum babban riga kake sa wata ran an kasa dogon riga kullum jamfa da wanda kake sa wata ran an kasa riga na irin ta ustazai yasu ka ko kullum kaza ne wata ran ka sa yar shirt ɗinka da wando gentle ta mutunci kwarai da gaske kwarai da gaske Allah nake gaya muku ba da gaske nake yi kun san ba wasa anan ko ka ɗauke shi a matsayi a matsayin ka'ida ko ba baka da kokobo tsautsayi zai sa wata ran ana neman wani su zo su ci karo da kai ba ma wannan ba ko makwanci ko wurin kwanciyar ka Allah ji kancin zure da gauraye ba yadda za ku yi kuka inda yadda za ka yi kai ya zama wurin kwanciyar ka guda ɗaya ne kullum a gidanka kwarai da gaske inda da yadda za a yi wata ran alalime ka a rasa kana can gindin rijiya ba ba ta so ba ne to shi ke kada ba za su ya ce akwai sanyi bayan sanyi kuma akwai tsautsayi ko Allah ganar da mu musamman lokacin da ake rayuwa na fitina dole sai ka yi amfani da hanyoyi da za ka taimaka wa kanka kuma ka tabar da abokin gabanka kakka ba mutum dama da zai iya illata ka take ko da zai illata ka ya zama sai ya wahala shi ma wannan shine rayuwa ka ɗauke shi kuma zai taimaka maka na ba ku wannan fa'idar kyauta sadaka fi sabilillah ba sai kun biya ba آمين ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ميسا كوكي نوي أبايا كسا رضيتم بالحياة الدنيا ينظر رأيو الدنيا أن يكوك يدد إتا أه؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل rayuwar duniya fa idan an hada ta da lahira fa ba komai bace face kaɗan ce babu wani abu mai daɗi a duniya in ka hada rayuwar duniya da lahira ba ta da wani daɗi illa kalil gajeren jin daɗi ne kaɗan so idan an ce ku fita din kurin ku fita infiru ukhruju fi sabilillah saboda Allah a fita dan da wannan jihadin ne za a samu karfi da shi ne za a samu yanci kuma an ɗabbaka dokar Allah kuma Allah shi ne yake tsare rayuwar bayan shi sai me kuma
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم na'am ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير
Allah madaukin sarki ya ce illa tanfiru yu'adhibukum azaban alima idan ba ku fita ba fa Allah zai muku azaba azaba mai raɗaɗi wasu malamai suka ce azaban nan Allah zai rike muku ruwa fari da yunwa ya sauka gare ku a duniya a lahira kuma yi muku azaba fari malam azaba ce duk lokacin da aka ce ba ruwa dabbobi za su mutu ne ciyawa ma mutuwa take yi kasar ma bushewa take yi bishiya malam sai ga tana yankwanewa saboda ba jijiyoyinta ba za su iya samu mata ruwan da za ta iya sha ba fari bai da kyau wa yastabdil qauman ghayrakum wani abu sai Allah yace kuma zai canja wasu mutanen ba ku ba duk zai iya tafiyar da ku gaba daya ya kawo wasu wa ya ci bi akhari ne kenan kuma ma zalika Allah bi aziz wannan ba abu ne da zai gagari Allah ba ya kawo mutanen da ba ku ba khairan minkum wa atwa sun fi ku alkhairi kuma sun fi ku da'a sa'id bin jubair ya ce za a kawo abu na faris yayan farisawa wasu malaman suka ce su ne ahalul yamani za a kawo mutanen yaman wala ta durruhu shay'a kuma haka din Allah ba zai cutar da shi da komai ba ya share ku ya kawo wasu ba abin da zai cuci ubangiji ko kuma kin fitan da za ku yi yaƙi ba zai cutar da Allah da komai ba dan ba ku je yaƙi ba Allah zai cutu ba zai cutu da komai ba wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai wannan yana nuna mana cewa kai ko kar kai yin ka baya iya kara Allah da wani abu kuma kin yin ka baya iya rage Allah da wani abu sai me kuma
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا na'am
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da labari yace illa tansuruhu idan ba ku taimaki Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam faqad nasarahu Allah to ya Allah ya taimake shi idan ba ku taimaki addinin Allah ba to ya Allah ya taimaki addinin Allah idan kuka rike kuɗin ku kuka sa aljihu kuka ce ba ku taimakawa musulunci ba Allah ya yi alkawarin zai taimakawa addinin Allah taimakon addinin Allah shine taimakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dama abin da ya kawo kenan faqad nasarahu Allah هذا إعلام من الله عز وجل أنه المتكفل بنصر رسوله وإعزاز دينه bayani ne Allah yake cewa shi fa ya dauki alkawarin taimakon manzon Allah da daukaka addininsa a anuhu aw lam yu'inu ko sun taimaka wa Muhammad ko ba su taimaka masa ba Allah ya ce zai taimaka mashi Allah ya taimaki manzon Allah inda qillatil awliya lokacin da waliyan ma kadan ne ya taimaka masa wa inda kasratil a'da lokacin abokanan gaban suna da yawa kuma ya taimaka mashi to ya yau dama can ya taimaka ballantana kuma yau ku tuna iz akhrajahu alladhina kafaru yayin da kafirai suka fitar da shi daga makka suka yi masa makirci suka nemi su kashe shi hammu bi qatlihi so suke su kama shi su rike shi hannu da hannu su halaka shi wannan ta sa dole manzon Allah ya fita daga garin makka shi yasa Allah ce iz akhrajahu alladhina kafaru kafirai suka fitar da shi daga makka ko ba sai tashi ka fita ba makirci kulle kullen da suke masa yasa dole ya fita daga makka ina so ku lura da wannan ya koyan uwana ku duba matsayin annabi darajar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da kimarsa makar makirci makirci ya sa dole yana canja strategy dinsa gudanarwarsa tsarin rayuwarsa so dole ne kai ma in sun sa ka a gaba in sun yi can sai ka canja in sun yi can sai ka canja wannan shine gogewa shine kwarewa ka zan ko mai basira mai tunani kuma kai shirin cewa wannan abin da kake yi wata ran za a ce a daina misali wannan wa'azin da kake wannan karatun da kake yi Allah ya jarrabe ka da wani shugaba da baya son addini ya ce ya hana ya kafa doka an daina to ya kamata kwalwa ta baka tunani idan ba yi anan ba kuma ya kamata a yi kawai sai a zauna a nake sai a ce an daina yi sai a kirkiro wata hanyar kuma ya za a yi aiki ko ba ka bane ba idan an toshe can sai kai tunanin kuma can baya idan an toshe can ma sai kai ta yi to haka kuma rayuwa take damuwa rayuwa tana giduwa ne akan gwagwarmaya idan ba ku taimake shi ba faqad nasarahullah Allah fa ya taimake shi jama'a ku dawo da akalar zancen nan ku dora wannan magana akan addinin Allah ku din yanzu ko wasu ku idan ba su taimaki addinin Allah ba ba Allah fa ya taimaki addinin shi ku koma ga tarihi lokacin da kafirai suka fitar da manzon Allah daga makka thaniyas naini ishuma fil ghar ɗayan mutanen biyu ne su biyu ne rak suka fita shine ma'ana thaniyas naini daga shi sai sai na abubakar shine thaniyas naini shi ma'anar sani isnaini ahadul isnaini ɗaya ne daga cikin mutane guda biyu ahaduhuma rasulullah wa sani abubakrin malam haka kuma Allah ya ga dama yin abu ya sa manzan Allah kuma ya sa abubakar kowaye duk kiyayya duk gaba da za ka yi da abubakar dole dai da aka zo dai hijira dai da wa aka yi wannan kaɗai ya ishi sai na abubakar falala bai zaɓi kowa ba shi ya ɗauka suka tafi sai kuma wanda bai da rabo ya zo zagi abubakar izhuma fil ghar ka tuna lokacin da suke cikin kogo naqab kogon ba na itace ba kogon na dutse wani dutsen jabalu saur yana nan har gobe a makka jabalu saur idh yaqulu li sahibi za mu faɗi abin da ya faru har suka je suka shiga cikin kogon insha Allah yayin da yake cewa dan uwansa abokinsa jama'a ku ja mun layi anan idh yaqulu li sahibihi yayin da shi manzo Allah yake cewa sahibinsa waye wannan sahibin nasa Abubakar dama ya riga rufe maka zance ce saniyas naini saboda koda wani dan makaru zai zo ya makirci ya ce a suna da yawa ai sai Allah ya fara cewa saniyas naini su biyu ne kuma kana ji da ko abin da zai nuna maka cewa sunna tana da muhimmanci kaga ashe sunna ita take fasara alqurani ko ba ka bane kaga yanzu a nan gurin a ina zaka gane waye wannan saniyar sunaina din hadisi sunna idan ka karanta sunna ne za ta bayyana maka ga wanda ake nufi shine sai na abubakar ashe da ƙur'ani da sunna suna tafiya ne tare suna taimakawa junansu malamai suka ce ƙur'ani yana da buƙatar sunna sunna ma tana da buƙatar ƙur'ani ba ku fahimta ba ko ƙur'ani yana da buƙatar sunna sunna ma tana da buƙatar ƙur'ani tsakanin ƙur'ani da sunna wa ya fi buƙatar wani ƙur'ani shi ya fi buƙatar sunna ina don ita sunna ita sharihatun ne lil ƙur'ani ita sharhi take yi wa alƙur'ani bayyana ƙur'ani take yi ba za ka fahimci ƙur'ani ba ba tare da sunna ba ka fahimce ni? إذ يقول لصاحبه يعني عندك يتشو صاحب شي Allah jigan abubakar Allah ya kara abubakar karama da daraja Allah ya ce wa abubakar abokin annabi ne so in duniya za ta haɗu daga sama harkar kudu da arewa gabar da yamma a haɗu a nike gaba ɗaya a zagi abubakar wallahi ba za mu yi zagin abubakar ba don Allah ya ce wa abubakar sahibin annabi ne abokin manzan Allah ne يقول لصاحبه لا تهزن ككي بجن ciki kakka damu inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu shikenan ya gama to dan wani ya zagi Abubakar kuma Allah yana tare da shi zance ya kare ai manzon Allah ne ma ya faɗa ka duk wani usulubin Qur'ani fa annabin ne ya faɗa cewa Allah yana tare da su da shi da Abubakar to sai wani ya zo ya zage shi ba da matsala ya riga ya tafi inna Allah ma'ana imam sha'abi koma cikin tafsiri Allah ya masa rama yake cewa ataba Allahu azza wa jalla ahla al-ard jami'an Allah ya zargi mutanen ƙasa ga baki ɗayansu fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya ghaira abi bakrin banda abubakar ma'ana nan gurin kamar gabaki ɗaya Allah ya nuna manzon Allah yana tare da wa abubakar ba wai baya tare da sauran ba amma wa yake fi samun matsayi abubakar radiyallahu ta'ala an to ba ma wannan ba kaji ko fa anzala Allahu sakinatahu alaihi Allah ya saukar da natsuwarsa a gare shi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama abdullahi dan abbas shi kuma ya ce fa'anzalallahu sakinatahu alaihi ai fa'anzalallahu sakinatahu ala abi bakirin radiyallahu anhu abdullahi dan abbas ya ce li annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kanat alaihi sakinatu min qablu yau ai da mu manzo Allah yana da nutsuwa shi waye yake tsorata ya firgita abubakar ne so fa anzalallahu sakinatahu alaihi Allah ya saukar da nutsuwarsa akan waye abubakar in ji abdullahi dan abbas wallahi shi yasa za gane mutanen nan ba su can kime ci ba wallahi duk wanda ya shi abai dace ba da zuwa duniya ma gaba daya wallahi zero ya kama mana tsohuwarsa ba ta ci sa'an naƙuda ba an wahala to ka wayi gari malam kana ta zaki kana ta karyata qur'ani malam me ribar rayuwar ga abu a fili malam to matsalar su malam shine ba a zuwa a basu ilimi a warware shi dalla dalla zagin kurin ake koya musu ilimi shine ka biyo aya filla filla ka yi bayaninta kuma ka faɗa haka magabata suka faɗa hada huwa ilmu ka bar wa mutane kuma su je su yi hukunci Allah gane da mu wa yadahu bi junudin lam tarauha Allah kuma ya karfafe shi da rundunonin da baka gansu ba su ne mala'iku junud rundunoni waɗannan rundunoni a wannan lokaci kafirai da suka zo suna neman manzon Allah za su kashe shi sai Allah ya saukar da mala'iku suka yi ta juyar da fuskokin kafiran nan da idanuwansu suka kasa ganin manzon Allah suka gane ganin sai na abubakar kuma aka jefa musu tsoro a cikin zukatansu har sai da suka juya Allah ya turo mala'iku sun taimaki manzon Allah ranar badar kuma Allah ya turo mala'iku sun taimaka manzon Allah a lokacin da zai hijira zai koma Madina sun yi aiki wajen kawar da makircin abokanan gaba akan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine fassarar wallahu ya asimuka minan nas lalle Allah zai yayi alkawari zai kare ka daga mutane wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla Allah ya sanya kalmar waɗanda suke kafirai ne kalimatar shirki ta zamanto ita ce a ƙar Allah ya ƙara mai da ita ƙar ila yawmil qiyama wa kalimatullahi hiya al-ulya kalmar Allah kuma ita ce madaukakiya ila yawmil qiyama Abdullahi da zai ce hiya qawlu la ilaha illallah wannan kalmar uliya din ita ce la ilaha illallah la ilaha illallah wa malan tana sama ila qiyamis sa'a kalimatul ladina kafaru kuma ita ce sufula ita ce kar kalimatul kufri kenan wallahu azizun hakim lalle Allah shine mabuwayi kuma shine mai hikima ya ku yan uwana musulmi wannan aya tana nufin fitar manzon Allah hijira daga garin Makka zuwa Madina mun ji an ce ba haka kawai ya fita ba fitar da shi aka yi mummunar mu'amala kaidi da makircin kafirai abokanan gaba mushrikai wannan ta sa dole annabi ya haƙura da makka duk da akwai ka'aba a cikinta duk da ita ce mahaifarsa duk da ita ce ita ce ita ce ita ce amma dole ya haƙura ya fita saboda makircin abokanan gaba wannan ashe yana nuna cewa garinka inda kake da ƙarfi inda kake da dama inda aka haife ka inda ka idan ka ya buɗe zai iya yiwa wani yanayi ya jawo wata rana ba za ka iya zama a garin ba dole ka fita a garin shi yasa duk wanda yake zama a wani gari ya ji a ransa cewa wai shi kullun yana nan ne dole to yana bata wa kansa lokaci ne wallahi jakarka tana daure kwarai kuwa aina in ta kama a zauna a nan din a zauna ko ba haka bane ba in ba za ta zaunu ba a ƙara gaba ko inda zaman lafiya a zauna a yi sallah a yi ibada a je kasuwa a je gona a yi noma a ci abinci a yi aure mara mai mata ɗaya ya ƙara mai biyu ma ya ƙara mai uku ma ya ƙara ko ba ka bane to in aka ji rugugugugugugu mafa kowa ya kama gaban shi kenan Allah ya ce dole sai ka zauna a Najeriya ka tafi Nijar mana ko ba ka bane ba ko an rubuta dole a nan za ka zauna a nan in ta gagara sai ka buɗa kai can in komi ya daidaita sai ka dawo to ka ɗauki rayuwarka ka made akwai flexibility a ciki wato tana taushi daɗi da ana cin daɗi ana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali an samu alhamdulillah yanzu kuma babu da nama ake ce na kaji da kawo leg da kawo tel ko ba ka bane ba ana ci a more to yanzu kuma ya gagara sai a koma wake da alayyahu yana da amfani bai gaza nama ba ganyen alayyahu sai yau shi ka zuba shi a wuta bai gama da kuwa ba ka aika shi ka tambayi likita zai baka labarin amfaninsa ba ni zan gaya maka ba ga hanyoyi nan canji mana wani ya sha lemo ya cika cikinsa ɗebi ruwa ka zuba nak wallahi sai ka fi ƙoshi ma mai lemon nan sai ya riga ka bukatar ruwa saboda albarkar ruwa wani ya ci nama ya cika cikinsa dam ke ka nemi zogale ka shaƙe cikinka zogalen nan ya fi naman nan amfani a jikinka ko ka ce nam ko baka ce nam ba ma haka ne kuna tare da ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda rayuwa ta yi kunci abu ya gagara kawai shikenan wata rana da tsakar rana na Aisha ta ce kawai sai muka ga annabi aka ana sallama aka ce wane ne ce ai annabi ya zo gida yana cewa abubakar zan yi tafiya abubakar da madidi ya ce zai yi tafiya ce a sahabata sahabata ya rasu Allah ya ce zan bi ka tare za mu tafi tare za mu tafi tare za mu tafi iya abubakar ai ko baka faɗa ba tun da har ya zo gidanka malam ku duba ɓadda sauɗin da nake gaya muku da tsakan rana da tsakan rana ashe annabi bai sani ba sayyidina abubakar tintinin wannan hijirar ya san za a yi ta ya tanadi dabbobinsa ya daure a bayan gida ya ce a yi ta ba su harawa waɗannan su za mu hau mu hijira da ni da manzon Allah mu koma madina ka duba da tijan nan malam da da zurfin tunani manzon Allah kawai sai ga abubakar ya aika a tura bayan gida a ɗauko dabbobi ana ɗauko ya ce manzon Allah ga taka gatawa da kuma wallahi annabi ya fito da kafa abubakar yana da abin da baka isa ka faɗa ba wallahi saboda yawansa manzo Allah ya ce yanzu ba za ku banni ni da abubakar dina ba mutumin da ya taimaka min lokacin da babu lokacin da kuka ki taimaka min shi ya taimaka min aka guje ni ya rungume ni hal antum tariku li sahibi yanzu ba za ku bar mun sahibi na ba wata rana sayyidina umar ya bata wa abubakar abubakar ya kawo shi kara gurin annabi hakuri a gurin abubakar in kaga har ya zo ya kawo kara to abin mai yawa ne kaka ga yadda ran annabi ya baci sayyidina umar ya zo manzon Allah ya rinka zazzake shi yayi ta magana yayi ta magana malam a riwaya malam aka ce sai da sayyidina umar ya ya durkusa ya kafa gwiwowinsa a kafa yana cewa ayi hakuri ayi hakuri ayi afuwa ayi hakuri saboda ya bata abubakar to yau kuma ya manzan Allah ga wata a cikin al'ummarka tsine wa abubakar take ku duba madan Allah la'antansa suke ya manzan Allah imamu zahabi ya ce lokacin da aka zo ana hijirar na ana tafiya abubakar sai ya wuce gaban annabi sai ce kai watakila za a kama ya farmaki ta baya dawo bayan shi sai ce kai watakila kama ya farmaki ta hagu ya dawo hagun din shi watakila kai za a kama ya ta bangaren dama haka ta kewaya wa rotation yake ta yi banda sannan ɗaya da na gaya muku da suka kama hanya kafirai sun shirya za su bi su ko suna bin su sai annabi ya ce abubakar kar mu wuce mu tafi zo mu shiga kogo mu uya yadda suka zauna kwana nawa a ciki uku kogo kuma kogon ma na dutse gar saur wannan kogon yana nan har yanzu suka shiga kafirai suka taho suna bin sawu kaji da sauko suna bin kafa suna bin kafa sai da aka zo daidai kan dutse ne za a gane daga daidai gindin dutse sai kafa ta bace suka ce to ina suka yi koma suka yi baya a a haura dutsen suka suka tsallake ne yaya aka yi suka zo suna ta dubawa malam sai da suka hau kan inda suke suna saman su annabi da abubakar sai da abubakar ya ce kak ya manzan Allah ya ce ya rasulullahi ga sunan a saman mu da a ce ɗayansu zai yi tunani ya leko ƙasa to da ya hango ne da ni da kai mun makale abubakar yana tsorita tsoron da yake yi fa ba wai a kashe shi ba kar a kashe annabi shine abin da ya dame shi to a lokacin ne da manzan Allah ya ga sina abubakar yana tsoron ce haba ma baluka bitnaini Allahu salisuhuma me kake gani me damuwarka mutane biyun da Allah ne na ukun su yanzu mu bi ne anan amma wallahi Allah ne na ukun mu yace wallahi ba za su isa mu ba ba za su same mu ba malam ga kafiran nan kana fa zaune anan fa kana ganin kafofin suna ta zirga zirga da kuma Allah ya toshe basirar su su sunkuya su leka kasa su duba ramin wani ya ce kai mu duba ramin nan kwa amma ina kaga ashe yana da kyau ka samu wurin buya a gidanka abinda muka bada ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tun da ba harshe Allah ya fi mana wani sati insha Allah sai mu dasa akan maganar hijira din subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh